عليهم غير المردود عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
نعم فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما كر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين نعم. بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضينا عليه الموت muna cikin kissar annabi Sulaiman Allah ce yayin da muka hukunta mutuwa ga annabi Sulaiman ai ma'ana mata ya rasu wa makasa qa'iman ala asahu haulan mayyitan kuma ya tabbata a tsaye yana jingine a jikin sandarsa haulan tsawon shekara guda mayyitan a mace wal jinnu ta'malu tilkal a'mali shaqa a wannan lokacin kuma aljanu suna aikata wannan ayyuka masu wahala wanda annabi Sulaimana ya umarce su da aikatawa na gine-gine ya amaluna lahu ma ya sha min mahariba wa tamasila wa jifanin kaljawabi wa kudurin rasiyat wanda muka karanta jiyan nan lokacin da Allah ya karɓi numfashin annabi Sulaimana daidai lokacin ya tsaya yana ba da umarni ga ayyukan da aljanu suke aikatawa. ya jingina a jikin sandarsa yana kallon aikin a wannan lokacin aka zare ran nasa su kuma aljanu suna kan wannan aiki da suke aikatawa mabambanta ala adati ya abu al'ada su so aljanu la tashuru bi mautihi ba su gane cewa annabi sulaimana ya rasu ba hatta a kalatil aradatu har sai da tara ta cinye a sahu sandar tasa da ya jingina a jikinta fakarran mai yitan sai ya faɗi yana matacce jinginar da ya yi sai da ya shekara a mace aljanu ba su gane cewa ya rasu ba saboda a lokacin idansa yana buɗe kuma ya yi kama da mutumin da yake fushi to sai suke tsoron ko aikin da suke yi ne ba daidai ba idan suka gama gini suka ƙawata shi in suka kalli annabi Sulaiman suka ga ya zare ido sai su rushe ginin su sake sabo sai da suka shekara a haka suna aikata wannan ayyukan to Allah ya ce ma dallahum ala mautihi ba abin da yayi musu nuni a bisa mutuwar annabi Sulaiman suka gane cewa ya rasu illa dabbatul ardi sai dabban nan ta ƙasa masdar wani ismul masdari ne ai ma'ana akalata hal arbatu shin da gara ta yi wa wannan sadaka annabi Sulaimana? Ma dallahum ala mautili ba abin da ya mutu nuni a bisa mutuwar annabi Sulaimana illa dabbatul arabi sai dabban nan ta ƙasa ita ce gara ta akulu min satahu da ta cinye wannan sanda ta annabi Sulaiman min satahu min sa'atahu bil hamd in ka kan da alhamza qira'a ce ta akulu min sa'atahu bil hamd da alhamza akan alu bakin nan wa tarki da kuma barin hamza din min sata hu kamar yadda malam ya karanta bi alifu amma da alif baki ma'ana min sata hu shine akawu sannan alabu sulaimana da ya jingina da ita abin da yasa ake ce mata min sata hu ko min sata hu ya anna yunassau ana amfani da ita bi ƙarfin da kore abin da ake tsoro wa yuzdaru biya ana tsawatawa abin da ake tsoro da ita sai ake ce mata min sa'atahu falan ma kharra yayin da Annabi Sulaiman ya faɗi mai yi tambatacce da galata cinye sandan nan sanda ta faɗi shi ma Annabi Sulaiman ya faɗi mai yi tan tabbayanatul jinnu sai ya bayyana ga aljanu ai in kashafa lahu lamarin ya yaye gare su an cewa ai annahum cewa su aljanun nan laukanu ya alamu na gaiba da sun kasance suna sanin ilimin gaibi wa minhu daga cikin gaibi shine ma za ba anhum abin da ya koyi gare su min mota Sulaimana na mutuwar Annabi Sulaimana da sun san gaibi ma la bisu fil azabil muhim da ba su zauna cikin wannan azaba ta walakanci ba sai gine-gine da kere-kere da sassaƙe-sassaƙe da riko da suke a teku suna ɗebowa gaiman da nuru suna kawowa suna jibgewa duk aiki ne na wahala shi ne aka fasa shi da azaba ta wulaƙanci ai al'amalu shaki aiki mai wahala lahum gare su da suke aikatawa li zannihim hayati saboda suna zaton a raye yake a lokacin kilafa zannihim saɓanin zaton su da suke yi na ilmin gaibi sun san wani abu na gaibi wa ilmu kaunihi sanatan amma ilimin da suka yi amfani da shi su aljanu suka gane cewa annabi Sulaiman shekara yayi a mace bi hisabi ma akalatul arabu da lissafa abin da gara ta cine min al'asa na wannan sandar ba da mauti bayan mutuwar annabi Sulaiman abin da suka yi suka gane cewa ya shekara a mace sanda suka je suka sassako irin ta annabi Sulaiman irin itacen da aka yi masa sandar da tsawonta da kaurinta daidai sandar annabi Sulaiman sai kuma suka je suka samu gurin da gara take suka kafa wannan sandar gwargwado da annabi Sulaiman ya kafa sandar tasa a ƙasa sai suke kula da wannan sandar gara tana ci tana ci sai da gara ta ci daidai gwargwadon abin da gara ta ci na cikin sandar annabi Sulaiman sai suka ɗauko suka kiyasta sai suka ga ashe shekara ya a mace sun su sani shekara tana cika gala ta ci wannan sandar da suka ajiye wa gala gwargwadon yadda ta ci sandar annabi suleiman wannan shi ne hanyar da suka gane cewa shekara ya a wato a mace bayan ya rasu wannan kaga duka yana nuna maka cewa dama ƙarya suke yi wa bokaye ba su san gaibi ba su aljanu din suna satar ji ne na tasriful akalami su zo su jefa wa bokaye su kuma bokaye su gaya wa mutanensu to sai ake yaya da cewa ai aljanu sun san gaibi su ma kansu yake kumbura suke wa mutane kankama na ilimin gaibi ashe ba su san komai na gaibi ba ba wanda ya san gaibi sai wanda Allah ya sanar ina fata an gane to wannan ne bayyana cewa lau kanu ya'lamuna al-gaiba da sun kasance suna sanin ilimin gaibi malami su da su da wama wasu azabin ruhu cikin azaba ta walakanci imamu sawu yake ruya an rawaito hadisi anda sulaiman shi annabi sulaiman alaihi salam kana ya tajarradu lil ibada ya kasance yana zage damɗe cikin bautar Allah fi baitul maqdis a cikin masallacin baitul maqdis ya gajarun sunan ma'ana yana tsare ka daga ayyuka da hukunce-hukunce da sauran da gudanar da mamlaka da yake yi yana ware alsarata shekara wasu da kai ko shekara biyu ma yana yi ibada a cikin baitul maqdis wa shahr wani lokaci ya ware wata guda wa shahreni ko wata biyu yana ibada a ciki fa yadkhulu fihi zai shiga cikin baitul maqdisi wa ma'ahu da'amuhu wa sharabuhu za a zai shigo da abincinsa da abin shansa gargadon kwanakin da ya dauka na wannan ibada falamma a'lamahu Allah bi waqti mawtihi lokacin da Allah ya sanar da shi ba ga lokacin rasuwarsa a cikin wannan ibada da yake a baitul maqdisi Allah ya masa wahayi ya sanar da shi shekara kaza a wata kaza da kwana kaza za ka yi wafati to kala sai ya addu'a ya ce Allahumma ya ubangiji a kif alal jinni mauti ka ɓoye mutuwa ta ga aljanu kar ka sanar da su lokacin mutuwa ta ko da na mutu ka ɓoye kar su gane na rasu hatta ta alamar insu har mutane yan adam su gane cewa allah jinna la ya alamu na gaiba yadda mutane za su gane cewa aljanu fa ban san gaibi ba wa kayan jinnu dan a lokacin aljanu ne tukudurin insa suke ba wa mutane ko kaye labari annahum ya'lamuna al-ghaibi ashiya'a wai sun san wasu abubuwa na gaibi wa annahum ya'lamuna ma fi gadin asla da awal sun san abin da zai faru gobe kuma da bisa katinuhu annabi Sulaiman ya daura da kafaninsa wato ya sanya da kafaninsa a jikinsa da lokacin mutuwa ta ta kusanto wata hannaka ya shafa turare ile ne ake shafa wa gawa da kabari turare wata kalar mihrabu ya shiga masallacin kudu wa qama ya tsaya ya salli yana sallah da ya gaji da tsayuwa wata ka ala asau sai ya jingina a jikin sandarsa ala kursihi amma akan kujerarsa ta mulki ba ma ta to a wannan yanayin ne Allah ya zare ran sayyarsu fa kana tun yanzuruna ilai aljanun suka zo suka kalle shi ويحسبون صنعة أنه حي ينالايه ولا ينكرون أيدي سباسه عن الخروج إلى الناس باسا إمكان الرواد يجب والفتوة ومتعن إلى ما يصاب الشجاء إبادر شكلا إيه شكلا بي باسا ganin cewa wani abu ne ya faru da shi shi yasa bai fito a masallacin bi takarurihi saboda maimaitawarsa minhu daga gare shi kabla zalika kafin wannan gasuwa ta zo to fal hikmatu fi ikfa'i mawtihi hikima ana cikin boye mutuwar sa ga aljanu da mutanen ma baki daya shine zuhuru bayyan bayyanawa annal jinna la ya'lamuna al-ghaiba cewa su aljanu dai ba su san gaibi ba la tatinu bina'i baitul maqdis ba wai an goye mutuwarsa dan aljanu su kammala ginin baitul maqdisi ba kama kila kamar yadda wasu wato wata hikaya ake hakaito wannan fa inna sahiya domin kauli ingantacce kamar da muka faɗi jiya annahu tamma ginin baitul maqdisi ya cika ya kammala qabla mutihi kafin rasul annabi sulaimana zamanin tsawili da zamani mai tsawo ma akwai da muke cewa ai saboda ginin baitul maqdis bai kammala bane aka koye musu a gaban Sulaimana dan aljanu in suka gane ya rasu ba za su ƙara ta ginin to abin da yake sahihi shine an koye mutuwar sa ne domin a bayyana cewa aljanu fa ƙarya suke ga da'awar gaibin nan ba san gaibin amma an gama ginin baitul maqdis da zamani mai tsawo kafin wafata annabi Sulaiman na'am
لقد كان لسبع في مساكنهم آية نعم جنتان عن يمين وشمال نعم كلوا من رزق ربكم نعم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور
نعم الله ce laƙar kada li saba'in fi masakini himu aya. Allah wallahi kan haƙiƙa, ayatul aya, ai dalatun mai nuni ala ƙuduratun lahi ta'ala, a bisa ƙudurar Allah ta'ala da yake zartarwa Kada ya kasance ne saba'in ga wannan gari na saba'in. Bisaraf idan ka karanta shi da tadwini yana sarrafuwa da qad kana bi sab'in wa adami da kuma rahin sarrafuwa shine da qad kana bi sab'in domin tadwini alama ne na sarrafuwar suna duk sunan da aka masa kaduwar wasani ko ruku'a ko kisra guda biyu to yana nuna sunan nan yana sarrafuwa to idan baya sarrafuwa zai zama laqad kana li sab'a domin sunan da baya sababuwa ai baya yin kisra shine alamar rashin sababuwar tasu to qira'a ce guda biyu akwai ta tazo da laqad kana li sab'in kamar qira'a mutawwarshi akwai kuma laqad kana li sab'a kuma fi maskanihim a wata qira'a a samu qira'a kuma fi masakinihim akwai aya mai nuni a bisa ƙudurar Allah ta'ala da ta kasance ga wannan gari na saba'i fi maskanihim a cikin mazaunin su bil yaman da yake ƙasar yaman ko fi masakinihim cikin guraren zamansu da yake ƙasar yaman asalin shi asaba sunan gari daga cikin garuruwan ƙasar yaman shi wannan gari na saba'i an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar da imam musawi ya ce sunniyar bi ismi jaddin lahu an ambaci wannan gari ne da suna wani kaka nasu min al-arabi na larabawa shine saba'i din wa huwa sabau ibnu yashdubu bi jimin ana karanta da jimin yashdubu mazmuma abun yi wa damma ibnu ya'riba ibnu qal'ahana asalin sunan mutum ne saba din sai aka ambaci mutanen da garin da sunansa ruya an rawaito anna rajulan wani mutum kala ya tambayi maza Allah ya ce ya rasulullahi wa ma saba menene wannan suna na saba me ake nufi da shi lokacin da aka farkar da ayar laqad kana bi sab'in fi masakin mu aya sai wani ya tambaya me ake nufi da saba'u arhun ƙasa ce ko gari ne a wurin ko sunan mace ne Ƙala manzo Allah ta masa laifa bi arabin ba ƙasa bace wala mar'atin ba mace bace. Ba sunan ƙasa bace ba sunan kuma mata bane. Walakin na dai shi wannan suna na saba rajulun to mutum ne namiji. Wallada asharar min al-arab ya haifi ƙabilu goma na larabawa. Shi wannan saba ɗin. Ƙabilu goma na larabawa ya haifa shi ne kakansu. fata ya mana minhum sittatun ƙabilu shida daga cikin ƴaƴayensa sai suka yi yankin ƙasar Yaman ai ma'ana suka nuna Yaman suka zauna a ƙasar Yaman dama asalin lugar Yaman daga al-yaminu ne ita kuma Sham daga ashimalu ne to ma'anar fata ya mana minhum sitta ai suka nuna Yaman guda shida daga cikin ƴaƴansa ba su ne suka zauna a ƙasar Yaman wata sha'ama minhum arba'atun guda hudu kuma suka yi arewa ai saka min shama suka zauna a kasar sham fa amma alladina tasha'abu amma wanda suka yi arewa suka je suka zauna a sham fa lakabu sune lakabu wa juzamu da juzamu wa gasaru da gasaru wa amila da amila wa amma alladina tayamanu amma wanda suka yi dama wajen kasar yaman fal uzdu shine uzdu والأشعريون ده قبيلة الأشعرياوة وهمير ده قبيلة همير وكندة ده قبيلة كندة ومزهج ده مزهج وأنمار ده كما أنمار سورة آية ده كذونا أكثر يمن فقال رجل سي wani mutum yake ya rasulullahi wa ma anmar to menene anmar wanda suna kamar sun san su a cikin kabilun larabawa amma meye anmar قال يتي الذين منهم كسأم وبجيلة وأن أجيل كسأم وبجيلة تفتو أجتنج سوء كتمس أنمار والمقصود من تلك القصة مقصود كاو ون القصة أو ون السورة اتئاب هذه الأمة المحمدية أنا سوء وأنسد ون الأمة تمزى الله صلى الله عليه وسلم ليعتبرون بمسي إذنه wa yashkuru ni'matan lahi alaihim su gode wa ni'imar da Allah ya yi musu wa illa in kuwa ba su gode wa Allah ba ya illu bihim ma halla bi man qablahum abin da yake daga al'umma da ta gabace su na azaba a dalilin sun butun cewa ubangiji to ya illu bihim su ma zai ji dagare su da mun su wa'azu su yi izina da wannan hikaya shi yasa aka kawo ta a wannan sura shi yasa Allah ce laqad kana li sab'in fi masakinihim aya wallahi haqiqa akwai aya abin lura suke nuni ga kudurar Allah ta'ala da ta kasance a wannan gari na saba fi masakinihim a cikin guraren zaman su mutanen saba din jannatani aljannatu wato gonaki ne guda biyu an yaminin ɗaya tana gefen garin saba ɗin wa shimalin ɗaya kuma tana gefen arewacin wato shi wannan saba ɗin an yamini wadihim wa shimalihi asali garin nasu kwazazzabo ne kwari ne to suna da wasu gonaki masu dausayi guda biyu ɗaya a damacin wannan kwari nasu ɗaya a hagunsu ila lahum sai aka gaya musu ta bakin annabinsu kulu min rizqi rabbikum ku ci daga arzikin ubangijinku da ya ba ku a wannan gonaki na ku guda biyu washkuru lahu amma ku gode masa alamar da kuma abu abin da ya arzuta ku minan ni'imati da ni'ima ce arzuta ba a wannan ƙasa ta ku ta saba ba su kun tafi wani doguwan kasuwanci ko fatauci neman abinci ba daga kun tsallaka kwanan ku kun yi arewa ga arziki nan na Allah iri iri in kuka tsallaka kuka yi arewa ga arziki nan na Allah iri iri ku ci ku sha amma sharaɗi ɗaya shine ku gode wa Allah kaji abin da ya gagare su godiyar Allah ce ta gagare su akan ni'imar da Allah ya musu balgatul garanya ce in aka ce baladun gari balgatul garanya ce ɗayibatun mai daɗi duk wanda ya zauna a garin sai ya yi santin garin a wannan lokacin domin laisa biya sabakun babu ƙasar kanwa a garin ƙasar ƙasar kanwa zafi ne da ita ma'ana ƙasar su koyaushe kamar an yi ruwan sama tana da danshi ƙura ba ta tashi a garin wala ba ƙudatu kuma babu sauro a garin lani da damuna su ba su sauro ba wala zuba wasu babu kuda wala gurgusun babu kuɗin cizo wala aqrabun babu kunama a garin wala hayatun babu maciji a garin har a gonakin nasu in aka je ba maciji ba kunama wa yamurru al-garibu fiha ba kowanne yazo daga wani gari in yazo wucewa ta cikin wannan garin wa fi siyabihi qumal in akwai ƙwarƙwata a tufafinsa to fa ya mutu duk ƙwarƙwata za ta mutu ko da fa shigan shantun kadan gare yayi wa garin ya zo da arnakiyarsa da ƙwarƙwata a jikinsa in ya keta garin ya wuce to ƙwarƙwata duk za ta mutu saboda daɗin waida da take garin ƙwari masu cutarwa ba sa iya rayuwa a garin bi'ibi hawa'iha saboda daɗin iska da take kaɗawa a wannan garin wa rabbul gafuru aka ce ku gode wa Allah wa rabbul ana qaddara Allah shi Allah rabbun ubangiji ne gafuru mai yawan kafara ga wanda suka gode masa fa arabu
فأعرضوا فأرسلنا عليهم خير الأرض na'am وبدلناهم بجنتيهم جنتان ذوات يقل صمت وعقل وشيء من سحر قليل na'am sai Allah ya ce fa arabu mutanen garin nan saba sai suka bujire an shukuri ga barin gode wa Allah wa kafaru suka kafurce wa Allah suka butulce wa ni'imomin da Allah ya yi Allah ce fa arsalna alaihim sailal ardi sai muka aiko musu ambaliyar ruwa daga wani tafki ko wani dam al'armi jam'u armat yana na arma wa ruwa shine ma yusukul ma abin da yake rike ruwa min bina'in na gini da aka shine dam dam da ake ginawa suna da wani dam ɗinsu wanda rani da damuna a cike yake da ruwa suna amfani da shi duk lokacin da suke da suke da bukata to sai Allah ya balle wannan damfin nasu shi ne salal arin ya yi ambaliya a wannan garin da gonakin nasu ila waqti hajati ko min bina'in wa ghairi ila waqti hajati ana rike ruwa a wannan arin din zuwa lokacin da za a yi bukatar ruwa ai sailuwa bihim wannan ambaliyar ruwa da ya zo kwazazzabar nasu almamsifi ruwan da ake rike shi bi ma zikira a dalilin abu da ka ambata na bukata idan lokacin bukatar ruwan ya yi to kafin bukatar ruwan sai aka balle jamfin ya zo ya haɗe ya dilmiyar da gonakin nasu da gidajensu ba a garaka jannata hum wa abwalahu ya dilmiyar da jannatayhim gonakin nasu guda biyu wa abwalahum da kuma dukiyoyin nasu duk abin da suke takama da shi na arziki ya zama babu shi ya hallaka Allah ya ce wa baddalnahu bi jannatayn jannatayn wa baddalnahu jannatayn shine maf'ulin na baddalnahu wa baddalnahu sai muka musanya musu jannatayn da wasu gonaki guda biyu bi jannatayn a gurbin waɗancan gonaki nasu masu arziki su waɗannan gonaki guda biyu da aka musanya musu zawatai ukulin kamɗin ma'abota abun ‘ya'yan itatuwan da ake ci na kamfin masu ɗaci. Duk da itacen da ya fito a wannan gona idan aka ci ɗaci ne su baya ci. Ai, murni shi ne kamfin. Bayan da kuma gonaki ne masu ‘ya'yan itatuwa nau'i iri-iri. Duk abin da suke bukata akwai a wannan gonakin. Da suka mutuncewa Allah sai aka musanya muku da waɗannan gonaki guda biyu masu ƴatattuwan da ba sa ciwuwa saboda ɗaci. Kamfin shi ne murin ɗaci fishkin wanda bai da daɗin taunawa ko hajiya. Wa asirin da kuma ƙaya ba abin da za ka samu sai ɗan itaciya mai ɗaci sai bishiyar ƙaya. Wa shai'in da wani abu min sidirin na magariya ƙalilin amma ɗan kaɗan ita magariyar ‘yar kaɗan ce, ita ma magale malamai sun yi magana biyu a kan. Imamu Sawai ta asahihu ƙauli ingantacce dai an nan sidira, magariya nan wa huwan nafsu shi ne dai magariya ta sunanta ne. To ita magariya nau'ani nau'i biyu ce, iri biyu ce. Nau'in nau'i na farko yukan samaru ana cin ‘ya'yan itatuwansa, wa yun tafau da warƙi kuma ana amfani da ganyensa, shi ne magare da muka sani ana ce ya kanta wanda tana da zaki kuma ana magani da ganyenta musamman maganin sihiri da sauransu wa nau'un lahu samarun gabbun nau'i na biyu kuma yana da 'ya'yan tatuwa masu ɗaci shi da gabbun wanda sai an rinka ido ake iya ci baya ciwuwa saboda ɗaci la yi ukalu asalan ba a cinta kwata-kwata kuma shi ma magariya ne wala yin ka bai da kuma ba amfani da ganyensa to wa huwa al-musamma bi dal shi ne wanda larawa suke masa abdal bataccen bishiya saboda ba amfani da shi ba a magani da komai nasa wa huwa al-muradu huna shine ake nufi anan da aka ce wa shay'in min sidrin qalil to ka je ko magariyar ma mai zakin sai da ake ci ai ba za ta wadatar da su ba tunda an siffanta ta da kalilin yar kaɗan kuma ko mai yawa ta haifa a ce magariya a koshi ba ba za a rike ta a matsayin arziki ba to Allah ya saka musu saboda mutuncin da suka yi wa Allah suka fi gode masa sannan da Allah ya ce fa'aradu suka bijire imamu sawo ya ce ai an shukurihi gaban gode wa Allah ai an an amrihi gaban umarnin Allah da ya cewa washkuru lahu wattiba rasulihi kuma suka bijire gaban duk manzannin Allah da ya aiko musu bima ruwa saboda hadisin da aka rawaito annahu ursila ilaihim ko arsala rusula lahu Allah ya aiko manzanni gare su salata asha da nabiyya annabi daidai har goma sha uku aka aiko musu in wannan ya zo ya kira su kafirce suka butulce in yayi wafati a sake aiko wani ko sa wa antu su gode wa Allah amma duka annabawan nan goma sha uku da aka aiko ba wanda suka gaskanta shi suka faɗi mallin suka gode wa Allah fa da'awhum ila Allah wadannan annaba duka sun kira su zuwa ga Allah wa zakkaruhum sun tunatar da su bi ni'imati da ni'imar da Allah ya yi musu wa anzaruhum iqabahu kun musu gargadi hukuma ta ubangiji in ba su yi imani ba fa kazzabuhum suka kale ta wadannan annaba gaba daya wa qalu suka ce ma na'rifu lillahi alaina ni'imatan mu ba mu san wata ni'ima da Allah ya yi mana ba faƙulu lahu ku gaya wa ubangijin naku fal ya hadis anna hadhihi ni'am ya rike wannan ni'imomin in na sani in istata in har yana da iko wa kana lahum ra'isun suna da wani shugaba yulqabu ana masa laqabi ko yulqabu ana masa laqabi bil himari da jaki wa kana to ba jaki ba wa zai wannan ni'ima ta zahiri da ta kai mutunci har ka ce a ga ubangiji in naka da in shi ya ba su ya ɓaci wa kana lahu waladun yana da ɗafa mata sai ɗan ya mutu fa rafa'a ra'asahu ila sama sai ya ɗaga kansa zuwa sama babbazaka sai ya tofa yawo wa kafara ya butulce wa ubangiji wai saboda ya kashe masa da fala yamuru bi ardi ahad tun daga lokacin ba wani bako da zai zo wucewa ta kasarsa illa da ahul kubur sai ya kira shi ya masa da'awa ta kafirci akan ya kafirce wa ubangiji tunda dai yana kashe musu yaya fa in ajabahu idan wannan bako da zo wucewa ya amsa masa cikin da'awar da ya masa ta kafirci sai ya kyale shi ya wuce lafiya wa illa in ko ya ci kafirka katalahu sai ya kashe shi wannan shine ta'asar da ya ta aikatawa har Allah ya sako musu wannan ambaliyar ruwa sai ta dilme garin nasu gaba daya sai aha zalika da zaina ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازي إلا الكفور Allah ce zalika ai at-tabdil wannan musanyawa da muka yi musu na wannan gonaki wa badalnahu bi jannatayn jannatayn wannan musanya musu gonaki da muka yi jazainahu mun saka musu ne bima kafaru a dalilin kafircewar da suka yi ai bi kufrihim a dalilin kafircin wa hal nuja zi a wannan kira'a ba kowa muke yi wa irin wannan sakayya ba mummuna illal kafura sai mai yawan butulci biliyari a wata akira irin tabu kenan wa hal yujaza in ka karanta shi da ya ba kowa ake yi wa sakayya irin wannan ba illal kafuru sai mai butulci in ka kira in ka karanta wa hal yujaza to zaka ta illal kafuru wa hal yujazi zai zama illal kafura والنون ده نون مع كسر الزاي تعرف كسر الزاي را يجازي ونصب الكفور ده كما فتح الكفورة in ka ce wahal yujaza to illa al-kafur ba kowa ake wa irin wannan sakayyar ba illa al-kafur sune yawan butulci wahal yujazi ba kowa muke yi wa sakayya ba illa al-kafura sune yawan butulci ai ma yunaqashu ba wanda ake wa binciken kwakwaf munaqasha illa huwa sai wanda yayi wa Allah butulci amma wanda ya gode wa Allah dan kananan kurakurai da duk Allah zai tsallakar da shi ya yafe masa amma idan yayi wa Allah butulci to za a kira shi to a zo a yi lissafi a ga abin da yake naka ne kuma da abin da Allah ya yi maka وجعلنا بينهم وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيامنا منين نعم وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها Allah ya sai muka sanya tsakanin su mutanen sabbin din nan وهم باليمن سوق تنا تغلي أكثر يمن وبين القرى التي باركنا فيها مكثي تكامنسو da garuruwan da muka yi albarka a cikinta garuruwan da muka musu albarka bil ma'i da ruwa wa shajaru da bishiya wa hiya qura sham shine garuruwan kasar sham allati yatimuna ilaiha wanda su mutanen sabai suke tafiya zuwa gare ta littijara domin kasuwanci dukan taso daga kasar yaman su je sham su yi kasuwanci sai muka sanya ƙuran wasu garuruwa ƙuran ɗin da na alƙaryatu mun sanya tsakanin su mutanen saba da kuma mutanen ƙasar sham tsakanin su sai muka sanya ƙuran wasu garuruwa zahiratan mabayyana ai mutawasilatan masu saduwa da juna garuruwa da gidaje baya yankewa in ka tashi daga ƙasar yaman kana tafiya tiryan tiryan ba za ka fita daga cikin garuruwa ba har ka je kasar sham ƙuran garuruwa ne zahiratan na zahiri mutawasila min al-yaman ila sham kamar da irin burane na kudancin kasar mu in ka tashi za ka je Legas. idan ka shiga Ibadan har ka fita a cikin ta har ka je Legas da sai ka ga gidaje za ka aiki ko da suna yankewa ɗin to kaɗan kaɗan ne amma dai ba za a rasa gari a kusa ba. To a wancan zamanin haka garuruwa suke tsakanin Sham da Yaman. Allah ya mun sanya garuruwa mabayyana tsakanin ƙasar Sham da muka yi albarka gare ta da kuma ita wannan ƙasa ta Saba'i din. wa qaddarna fiha sayra sai kuma muka takaita tafiya a cikin ta a cikin wannan garuruwan da suke tsakanin Sham da Yaman din sai muka takaita a sayra tafiya tafiya a cikin ta da haifu ya kiru na fi wahida sai yanda za su yi kailula wato hutun baccin rana fi wahida a cikin ɗaya daga cikin garuruwan da suke tsakanin Sham da Yaman wa yabitu da kuma in kwana ya kama su kwanaki ukura a wani gari daban ila intihai safarin har zuwa tikewan tafiyar in mutum ya tashi bulaguro ka dai duba nisan da yake tsakanin sham da yaman har a yanzu amma a wancan zamanin ba dama mutum ya yada zango a daji duk inda zai sauka ko cin abinci ko hutawa ko bacci to a gari zai sauka saboda Allah ya yi garuruwan makusantan juna kuma da mutane da suke rayuwa a ciki kuma Allah ya yi arziki da yawa a wannan yankin a lokacin to duk mutum da ya tashi tafiya in yana buƙatar kailula to ba a daji zai ba a cikin ɗaya daga cikin wannan garuruwan zai yi in kwana ya kama shi yana tafiya zai kwana ne a cikin ɗaya daga cikin wannan garuruwan har zuwa ƙarshen tafiyarsa da zai je in daga yamma ya taso har ya je sham in daga sham ya taso har ya dawo yamma wala ya tajuna fi ila himli zajin wa ma'in ba sa buƙatuwa a cikin wannan tafiya ta su zuwa ga ɗaukan guziri na abinci wa ma'in ko ruwan sha kamar dai bulaguran yanzu in ka tashi bulaguro yanzu za ka je tasha ba ka ɗaukan abinci ba ka ɗaukan ruwan sha wani ko da tafiya wata baya ɗauka saboda me wa qaddarna fiha sayr kuma a zamaninmu ne yanzu kusan an takaita tafiya garin da da ake zuwa a sati ɗaya yanzu a yini ɗaya ma sai ka ji garin da masu jaki da raƙuma da suke tafiya a sati yanzu a kwana ɗaya sai ka ji kaga mu ma Allah ya arzuta mu da wannan ni'ima ta takaita tafiya ballanta na aka yi magana su jirgin sama da wata shida ake shekara kafin a je maka amma yanzu a cikin awa hudu an takaice tafiyar sai ka sauka a jidda duka mu ma wannan arziki yanzu ya zo mana a wancan lokaci idan ana ba da wannan labarin sai a yi mamaki saboda tafiya ce ta raƙuma da dawakai da dabbobi ko kuma tafiyar ƙasa kuma ga nisan da yake tsakanin sham da yaman kuma a ce mutum ya tashi tafiya garuruwa da gidaje ba su yanke ba a tsakanin in ya tashi ya da zango a gari zai sauka in ya tashi kwana a gari zai sauka baya buƙatar ɗaukar guzurin abinci ko ruwan sha. Allah ya ce, Firu fi halayaniya, sai muka gaya wa mutanen saba'in ɗin nan, ku yi tafiya fiya cikin waɗannan garuruwa da suke tsakanin Sham da Yaman, layaliya a cikin darare wa ayyamin da kuma yininnika, amina kuna amintattu, la ta kafu na ba kwajin tsoron komai filayin cikin dare, wala fi na hannu wala a cikin yini. ko dare tafiya ta kama mutum sai ya fita tafiyar ta shi kadai baya tsoron kura ko zaki ko wani dan fashi saboda arziki ya yi yawa kowa yana da abin da zai ci ba ka bukata sai ka kwace na wani ko sai ka kashe wani kafin ka samu arziki faƙalu saboda mutunci na mutanen
Thank you.
faƙalu sai wannan mutane na saba suka ce, Rabbana ya Ubangijinmu, ba id baina asfarina, ka nesanta tsakanin ta da yake wannan namu. Su da Allah ya taƙaita musu tafiya da wahala ba, Allah ce ya fajar na fi alkhaira. Mun taƙaita tafiye tafiye a cikin wannan garuruwa, amma saboda mutunci suka ce ya Allah, ka nesanta tsakanin ta da yake wannan namu. da muke kila shani zuwa kasar sham a kira'ar mawuce ke nan ba'in a wannan kira'a kuma malam yake ba'id bai na asari wannan ibn mubalaga ne ba'id ai kanan ne kanta tsakanin tafiye tafiyen mu ai in alha mafawi da ka sanya tafiye su biyan namu ya zama akwai tuddai da kwazazzabai da ya ga ƙawarin sun yi wannan ne domin su nuna girman kai alal fukara ga talakawa yurkubi rawahi saboda su da suke da damar hawa ta goyi na alfarma wa hamdu zani da kuma ɗaukar guzuri na abinci na alfarma da ruwan sha na alfarma wanda shi dole ka bai da suka yi wannan a halin tafiya fa bakaru an ni'imata sai suka gudurce wa ni'imar da Allah ya yi har suka roƙon sauƙin da suka samu na daidaita sai Allah ya lesanta shi wa zalamu anfusahum suka zalunci kawunan su bi kufri da kafirci Allah ya ce fa ja'alnahum ahadisa sai muka sanya su suka zama tarihi bi ma'ana ahadin suka zama zance da ake yi na tarihi liman ba a dahu ga wannan su za su biyo bayan su fi zalika a cikin wannan abin da ya faru da ne Allah ya ce wa man zaqana sai muka takke ta su ma'ana muka tsanye duk wata ni'ima da jin daɗi da muka yi musu kullum manzancin fiye da dukkan cakketawa ai farraɗana muka watsa su fil biladi a cikin garuruwa aka ɗora musu yunwa da talauci da fali wasu suka yi gudun hijira suka ƙaurace wa garuruwan nan suka tafi tirani kunna tabriki fiye da dukkan watsewa wannan garuruwan nasu da arzikin da gaba ɗaya zama kamar an yi musu annoba duk mutanen sun mutu gaba ɗaya mutanen suka watse suka watsu a sauran garuruwa suka je suka zama baki a garin mutane inna fi zalika ay al-mazkur lalle cikin wannan kissa da aka ambata la ayati wallahi akwai ayoyi ai ibran izna bi kulli sabbar da dukkan mutum mai yawan hakuri anil ma'asi da bari saqa wa Allah shakuri kuma mai yawan godiya ala ni'ami abu sani imomin Allah na'am ولقد بلغ عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين
نعم ولقد صادق عليه إبليس ظنه بالتكذيب إذا كان تاكيد أن تكذيب الله ولقد صادق عليه عليه إبليس ظنه والتشديد أقول قراءة كما تقول الشدة ولقد صدق عليهم إبليس ظنه والله حقيقة إبليس zakansa ya yi gaskiya a cikin waɗannan mutane idan ka karanta shi da sadaka ke in kuma ka ce sadaka ya gaskanta zannahu zakansa da ya yi alaihim ga waɗannan kafirai abin da ya zato a cikin su annahu cewa su bi ijiwa'i a dalilin ɓatar wanda zai yi mutu yana da san yadda ji'unahu za su bi shi sai da shi a ƙarshe kuma Allah ya ba shi taklifi a kansu ya ɓatar da su kuma sun bi shi zaton da ya yi gare su ya gaskata fatta ba sai suka bi shi fasadaka bi takfiri idan ka karanta shi da fasadaka wato wani kadi sadaka duk da kabidi ai fi zanni yayi gaskiya cikin zakansa ولقد صدق عليهم ابليس ظنه والله ابليس zakansa yayi gaskiya ga waɗannan mutane au ko kuma ka san kan saddaka bi tashdidi ai zannahu ya gaskanta zakansa ai wajadahu sadiqan ya samu zakan da yayi gare ku sadiqan ya zama gaskiya fatta ba sai suka bi iblis cikin ƙasar wanda ya mutu illa fariqan sai wasu jama'a yan kaɗan min almu'minin daga cikin mu'minai wanda su ba su cewa Allah ba ba su cewa Allah ba ai humul mu'minuna su ne mu'minai lam yattabu suka ba su rike dinin ba cikin ƙasar wanda ya yi mutu na'am وما كان لهم عليهم من سلطان إلا بالعلى ومن يؤمن بالآخرة منهم من في شك وربك على كل شيء عليم
وما كان له عليه من سلطان Allah ya ce ba wani iko da shekai yake da shi akan waɗannan mutane ai fasilitan minna sallaka wanda iblis ya yi ya batar da su minna daga gare mu ne kamar da imam sawu yake ai fa shaytan sababun fil ijwa shi shaytan sababi ne cikin batarwa la khaliqal ijwa ba shi ne yake halittar batarwa ba batarwa da shiryarwa duka yana hannun Allah shi iblis kawai sababi ne cikin batar da bayi faman arada Allah hibbahu wanda Allah ya nufi kiyaye shi daga batarwar iblis mana a shaitan anhu sai Allah ya hana shaitan ya batar da shi faman arada Allah ijiwa'ahu wanda ko Allah ya yi nufin batar da shi sallada alaihi shaitan sai ya sallada shaitan a gare shi sai ya batar da shi saboda haka Allah ya ce wa ma kana lahu alaihi min sultani shi shi dan bai da wani iko a kansu da zai fatar da su ba tare da izinin ubangiji ba illa fa sai bi na alama mun ba wa iblis daman da ya fatar da su dan mu bayyana ilmin zuhuri a bayyana cewa mun nuna bil akhirati wani ne zai ba da gaskiya da ranar lahira mimman huwa daga wanda yake min hafi shakki yana shakku cikin tashin alkiyama wa dujazi kullum minhu ma sun yi sakayya ga kowane ɗaya daga cikin su wato an ba iblis dama ne da ya fatar da mutane domin Allah ya karkace illa li na'lama dan mu sani ai ba abin da Allah bai sani ba ma'ana ilmin zuhurin dan Allah ya bayyana a bayyana waye zai ba da gaskiya da ranar lahira daga wanda yake shakku game da lamarin lahira don a samu a yi sakayya ga kowa gwargwadon imaninsa da kuma shakkunsa wa rabbuka ala kulli shay'in hafizun ubangijin ka fa ya rasulullahi mai kiyayewa ne abu sadin kan komai ai raqibu mai bibiya ne mai bin diddiki ne da duk abin da aka aikata na'am kafiran maka ya rasulan layi. Udkul lazina za'amtum min dunin layi, ku kirawo gumakan da kuke riyaitawa cewa su ma ali hakan ababen bauta ne min dunin layi koma bayan Allah, ai dai ruwanin Allah. Ku kira su da yanfa uku domin su amfanar da ku ji za'amikum a riyaitawan da kuke yi. sai Allah ta'ala ya ce la yamlikuna misqala zarrati kuma kan nan naku da kuke yin tarayya da su gare ni ba za su iya mallaka muku daidai da nauyin kwayar zarra ba min shari na alheri au sharri ko na sharri ba za su iya mallaka muku shi ba fi samawata a cikin sammai bakwai wala fil ardi wala a cikin kasai bakwai wa ma lahum fihi ma min shirk wa ma lahu lahum ne ko lahu yau wa ma lahu fihi ma min shirkin ai ba su da wani abokin tarayya fihi ma cikin sammai da ƙarshe da suke zama ababen tarayya ga Allah wa ma lahu minhum min zahir su kuma kan nan ba wani mai taimako gare su min al'ala wato su kafiran nan da suke bauta wa gumaka wa ma lahu minhum min zahir ba su da wani mai taimako min al'ala da su gumaka da suke bautawa da zai taimaka musu in Allah ya kama su da azaba ya kubuta da su daga wannan azaba wala ta ko shafa ولا تنفع الشفاعة إلا هو إلا لوليها حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الخبير wala tanfa'u shafa'atu indahu Allah yake ceto ba ka amfanarwa a wajen Allah ta'ala rabban li qawli wannan Allah ne ya rabi ga fadin kafirai da suke cewa inna alihatahum tashfa'u indahu kuma kansu wai za ta yi ceto gare su a wajen Allah sai Allah ya ce wala tanfa'u shafa'atu indahu ceto ba ta amfanar da kafirai a wajen Allah illa liman azina sai dai ga mumini wanda Allah ya yi izini da hu gare su fiya cikin yin ceton wannan kam ceto za ta yi amfani gare shi amma kafiri ceton masu ceto ba ma ta ga hun shafa'atu shafi'i na ceton masu ceto ba za ta amfani kafiri ba a ranar lahira hatta in za ku ji a alƙulubi har zuwa yayin da za a yaye tsoro daga zukatan kafirai ai ku shifa an alfazu lokacin da za a yaye firgici daga zukatan kafirai da izini da yin izini fiya cikin yin ceton idan suka ga Allah ya yi izini a ceci muminai zuwa ga aljanna to sai kafirai tsoron da suke na shiga wutar da firgicin da suke na rashin mai ceto sai ya yaye ga burin zukatansu kuma Allah ya yi wannan ne domin wata hikima domin su samu nutsuwa su ga yadda ceton zai gudana su ga kuma su ceton ba zai shafe su ba ƙaru ai ƙala ba abun mu libadin istibshara shashin kafirai yana gaya wa shashi domin bishara da suke yi na cewa ai an yi izini a yi ceto sai ku tambayi juna su ma za ƙara da guku wani ne ubangijin ku ya faɗi ne sai har cikin lamarin ceton nan ƙarun haka sai suka ce ai ya faɗa ai alƙawalin haka magana ta gaskiya ai ma'ana kad azina fiya ai yayi izini ya ba da umarni fiya cikin yin ceto وهو العلي الله شيء مدوكaki ai fauka kan kihi gurbushin haluka ga jirkar garin jayi alkabir kuma Allah shine mai girma to amma wannan maganar yayi tsoro ga zukatan kafirai imam nawawi yake waqta lafa haza hal haza al-amr fil ashr aw ad-dunya an samu sabani na malamai game da wannan yayi firgici da za a yi a zuciyar kafirai waktu ne fa an yi sabani hal hazal amru wannan umarnin da Allah zai yi na a yaye firkici ga zukatan kafirai fil akhirati a ranar lahira ne aw duniya ko a duniya to fakila a wani kauli aka ce fil akhirati a ranar lahira ne tunda ana magana ceto wa yu'ayyiduhu ma fi suratul naba abin da yazo a cikin suratul naba shi yake kalfafan wannan kauli da Allah ta yau mai ƙumu ruhu wani mala'ikatu saffan ranar da mala'ika jibiru shi ne a ruhu ya ƙumu yake tsayawa wani mala'ikatu da sauran mala'iku saffan a sahu ɗaya la ya da kallabu da dukkan halittu har su mala'iku ba sa iya yin zance a wannan tsayuwa ta alkiyama illa man azina lahu rahmanu sai wanda Allah ya yi izinin yin magana gare shi wa ƙala sawaban kuma ya faɗi abin da yake katari daidai da yadda Allah ya yi nufi. To wa ala haza akan wannan ma'anar fa yakunu fil kalami haqqun a cikin wannan zance na wannan aya akwai abin da aka shafe wa taqdiru abin da ake kaddara abin da aka shafe ai la tanfa'u shafa'atu ceto ba ta amfani indahu a wajen Allah yawmal qiyamah ranar alkiyama amma a waccan aya ta surat sura da muke karanta ba a baci yawmal kiyamatin amma ana kaddara yawmal kiyama illa liman azina lahu sai daga wanda Allah ya yi izini gare shi cewa ya yi ceto ko kuma a cece shi to fa faza ma warada alal qulubi yayewan abin da ya gangaro ga zukata min al mahabatu na wannan tsoro da tashin alkiyama a lokacin da suka ji an ce an ba da izinin ceto to a lokacin ne wannan firgitar na rashin ceto zai yaye da zukatansu hatta idza zahaba al-fadau yayin da wannan firgita ya kushe an qulubihim ga bazan zukatansu to ta'ala fa abu shashin kafire zai tambayi shashi cewa to ma za tsala ba kuku mun ji ana yin magana fa kamar an ce ayi ceto wai da ubangiji ku yace ne wanda aka tabbaya kalu zai ce alhaka ai ya faɗi gaskiya shi ne ai ya ba da umarnin ceto a wannan kauli kenan wakila a wani kauli aka ce a fi duniya wannan yayewan tsoro a zukatan kafirai game da ceto a nan duniya ne saboda ya za a yi a ce a ranar lahira kafiri ya fita daga tsoro bayan ya ga halin da yake ciki ya tabbatar wuta zai je kuma a ce an yaye tsoro da firgita a zuciyar kafiri sosai suka ce wannan yayewar fi duniya a duniya ne shi ma wannan kaulin wa yu'ayyidu ma warada alin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da yaro daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kalfafan wannan ra'ayi cewa a duniya ne hadisin shine inna Allah ta'ala lalle Allah ta'ala idza arada an yuhi in yayi nufin yin wahayi bi amrin da wani umarni nasa wa takallama bil wahyi yayin da wahayi to a kazatin samawat wal ardu minhu rasfatan sai sabbai da kafin su kama laulawa suna girgiza saboda jin nauyin girman maganar Allah aura adaka ko kuma ra'ada shine dai raurawa shadida mai tsanani rukuji mai tsanani kaufan min Allah saboda tsoron Allah saboda sun zo su ma akwai halar da Allah zai bada umarni saman gaba ɗaya da kakkece ita ma ƙasar ta rukuje to jin zancen Allah kafin su fahimci me ake faɗi sai su kama makyarkyata suna karkarwa suna tsoro saboda ban san umarnin ne aka bayar ba bai za su yi aru sabawatu bizali idan mala'iku da suke kammai suka ji wannan ruji da sammai da ƙasai suke da girgiza sai in kutu ma sai su firkice wa karu lillahi sujjada sai su faɗi su wa Allah sujjada fa yakunu awwalu man yarfa'u ra'sahu jibril farkon wanda zai fara dago kansa daga sujjadar nan shine mala'ika jibril idan suka yi sujjada suka dade suka ji shiru to sai jibril ya dago kansa daga sujjada ويكلمه الله تعالى في الله تعالى ينزل كده جبريل ده شيء ake aikowa da wahayi ويقول له من وحيه ما اراد sai Allah ya gaya masa abin da ya nufi na wahayi kuma ya murru jibrilu bil mala'ika sannan mala'iku mala'ika jibrilu in yana sakkowa da wannan wahayi yana wucewa ta wajen sauran mala'iku da yake sammai bakwai kullama marra bi samai duk lokacin da ya zo wucewa ta wajen sama daga cikin sammai bakwai sa'alahu mala'ikatuwa mala'ikun wannan sama za su tambaye su ma za ƙala rabbuna me ubangijin mu ya faɗa ya jibrilu fa yaqulu jibrilu sai jibrilu ya ce ƙala al-haq kaga wata aya kenan Allah ya faɗi magana ta gaskiya domin zancen Allah duka gaskiya ne wa huwa al-aliyyu al-kabir domin shine madaukaki kuma mai girma ƙala fa yaqulu sai manzo Allah ya ce sai jibrilu فيقول كلهم دكا ملائكنا ثم ذلك فتا كما قال جبريل كما عند ملائكة جبريل يفتا abin da ya gaya musu na wahayin da aka aike shi da abin da su ma suka faɗa sai dukkan mala'ikun da suka ji wannan su sai su maimaita abin da Jibril ya faɗa bayan da yi Jibril bil wahayi Jibril yana tikewa da wannan wahayi da Allah ya aike shi da shi haisu amara Allah ta'ala inda Allah ta'ala ya umarce shi wa ibn abbas wani hadisi kuma daga abdullah dan abbas kala ya ce kana da kulli qabilatu min al-jinn maq'adun min as-sama'i kowace kabila ta aljanu suna da gurin zaman su a sama ina fata na gane kamar yadda ya zo a kowace jin maka'ida da sani to kowace kabila ta aljan suna da gurin zaman su da suka rika suke zaunawa a sama ta daya yattabi'una min ruwahi da suke sauraron wahayi daga wannan gurin zaman nasu wa kana irada zaman wahayi idan wahayi ya sako in jibril ya sako da wannan wahayi zuwa sama ta daya sami'a lahu sautu ko sumi'a lahu sautu sai a ji wata irin murya ka ibrari silsilati ala safwan kamar wucewar sarka akan fanduti kafin dole za ta dinga ƙara kamar ana jan sarka a kan shimfiɗaɗɗen dutse tana ƙara wala ya zudu ala ahli sama'i jibrilu ba zai sako ba ga ma'abota wato malakun da suke cikin kowace sama illa sai ko sai sun firgice fa idza kujja an qulubihim idan aka yaye kujjitan nan daga zukatansu qalu sai da ce ma za qala rabbukum menene ubangijinku ya faɗa domin ƙalan nan da suke ji ya firgita su ya hana masu fahimci ne ake faɗi lokacin da suka dawo haifin suka samu nutsuwa sai su tambaya me ubangijin ku ya faɗa ƙalu to waɗanda suka ji daga wajen jibril sai ce alhaq ai ya faɗi magana ce ta gaskiya ta wahayi wa huwa al-aliyyul kabir Allah shine madaukaki mai girma thumma yaqulu yaqulu sannan yaqulu fi hadha al-maqami kaza wa yaqulu kaza jibril zai gaya musu ai a wannan yaqulu fi hadha al-ami kaza a wannan shekarar abu da kaza da kaza ne za su faru wa yakunu kaza abu kaza da kaza ne za su faru a wannan shekara fa tasma'u hun jinnu sai aljanu ji wannan abin da jibril yake gaya wa sauran mala'iku fa yukdiruna al-kahanata su kuma sai su sako su ba wa bokayen su labari wal kalatu su kuma bokaye su kudurin nasu sai da ba mutanen su labari ai bana za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza bana za a yi ruwan sama da yawa ko za a yi fari ko za a yi karancin abinci da sauransu wa yajiduna hu kazalika sai mutane su tarar da abin da aljanun nan a bokaye sun gaya musu ya tabbata kazalika haka ne to falan babu isa falan ma ba asallahu sayyidana muhammadan yayin da Allah ya aiko shugaban mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to daharu sai aka koro su wa muni'u aka hana su zama a sama su aljanu bi shubi da bantar ma na sauraro da ake jifan su da shi fa qalat arabu larabawa da suka saba jin labarai na gaibi a wajen bokaye yanzu kuma bokaye in aka laluma babu labari babu network saboda ya ɗauki aljanu su ma ta san suke yi illa man sarqa sama ba atba'ahu shihabu ko saqibu ko shihabu mudin to sai larabawa suke faɗi hina lam tukbiruhum jinnu bizali yayin da aljanu ba sa ba su labarin komai na gaibi sai suka ce halaka mun fi zama ai duk mala'ikun da suke sama da aljanu duk sun halaka aljanun da suke gaya wa bokayenmu labarai na gaibi sun hallaka shi yasa yanzu bokaye ba sa samun labari ba da ala sahibul ibli mutumin da yake da garken raƙuma sai ya zama to yanzu har kullu yawmin bakiran kullum yana soke raƙumi ɗaya yana sadakarwa ga miskinai wai ko labarin sama zai dawo wa sahibul baqari ma abocin shanu yanzu har kullu yawmin bakiran kullum yana yanka kanuwa guda ɗaya kullum wa sahibul ganami yanzu har kullu yawmin shatar ba abokin tumakai da abu kullum sai ya yi katinkiya ɗaya ko akuya ɗan hatta azura wani bi abuwa da ma zai kai gaggawa cikin ƙarar da dukiyar wa ƙarar sakibu sai ƙabilar larabawan sakibu mutanen ƙari wa kanar a ƙalul arabi a wannan zamanin su ne mafi hankalin larabawa mafi hangen nesa a cikin larabawa sakib da suka duba halin da mutane suke ciki dabbobin su sun ta san makarewa kwana da kwanaki kullum ana soke shanu da raƙuma da tubakai da awakai kuma har yanzu ba labari sai ka ƙi suka ce ayyuhan nasu ya ku mutane amsiku ala amwalikum ku rike dukiyoyi ku gure ne yanka dukiyoyi wa in lam yamurman fi sama'i idan aljanun da kuke jiyo labarai daga sama ba su mutu ba amma tarawna ma'alima kun min al-nujum shin ba ku ganin alamominku na yau da kullum na taurari tana nan kama hiya kamar yadda take wa shamsa wal qamara wa layla wan nahara ba ku ganin rana da wata da dare da yini kullum suna ci gaba da aikin su kamar yadda suke inda wani abu ya faru a sama da mun ga taurarin nan sun zubo da rana ta daina fitowa da wata ya daina kullowa da an dawama a harke ko dai rana a yini ko kuma dare amma ga shi hana su kullum dare yana zuwa yana tafiya yini yana zuwa yana tafiya da ke muka ce kai akwai dai wani abu daban amma ba wai halittun da suke sama ne suka hallaka to ba ƙara iblis sai iblis ya fito yana bincike shi ma yana tunin lalle ba za a rasa wani abin da ya faru ba yake na ana rama fil ardi al yawma hadathu kai lalle a yau akwai wani abin da ya faru a duniya fa atuni min kulli turbati min kulli turbati ardi ku kawo min turbayin kowace kasa bi ma'ana duk wani yanki na duniya ku je ku danko min turbaya ku kawo min fa atamu ya sai kuka zo masa da ita duk wani yankokin duniya suka damƙo turɓayar wannan yake suka kawo iblis kowace ya aka kawo zai karɓa ya shinshina ya shaƙa falan ma shan maturbata makata yayin da ya shaƙi turɓayar garin makka ƙala sai mai yin hahu na ja a hadasu to daga inda aka ɗebo ƙasar nan wannan abin ya faru abin da ya faru a inda ƙasar nan take ya faru yace a ina aka nemo wannan ƙasar aka ce ai a yankin kasar makka ne aka kawo wannan kasar sai ke san su tuto ku je wannan yankin na makka ku kasa kunne ku saurara akwai wani abin da ya faru a wannan yanki da ku suka je suka saurara a garin maka suna bibiyar labari suka sa ido fa idan yayin nan rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai suka samu ai an aiko manzon Allah a wannan ranar ashe aiko da manzon Allah da aka yi ne aka koro aljanu aka hana su zama a sama ranar da aka aiko manzon Allah da wahayi a lokacin da aka aiki manzon Allah an hana su wuce sama ta ɗaya ne da suna zuwa cikin sammai su yi shawaki su su dawo su ga duk abin da ake so aljanu su ji abin da ake yi to da aka aiki manzon Allah sai aka tsare su a iya sama ta ɗaya suke zaunawa kawai suna sauraron me ake yi a cikin sammai ba ka'idar lissami kenan to da ranar da aka aiko manzon Allah sai kuma aka koro su da taurari ake jifansu da shi wanda ya saurin kai da shi sai ya je ya biyo to sai a jefe shi da wannan tauraron ya kona shi ko ya kanne shi ko kuma ya mai da shi fatalwa ya haukata shi da aka cewa iblis ai ga labari ya zo akwai wani mutum da ya bayyana a garin maka yana da awar Allah ya aiko shi da annabta to ba ta sama sai ya tabbatar an sai ya tabbatar annal faza ala ala qul bi amru bil akhirah wannan ya yi firgici ga zuciyar kafirai a kan maganar da ta zo cewa a lahira ne to ya kudu min jami'in kalfi zai zama ga dukkan halitta ne to za ka yi tashin alkiyama kusan kowa a cikin firgita yake sai daga bayan an fara warewa mutane za su dawo hayyacinsu wa alal qawl bi annahu duniya akan qawlin da aka ce a wannan yayi firgita a duniya ne to ya kudu min al mala'ikati na zama daga mala'iku ne da suke tambayar jibrilu ina aiko shi da wahayi khasatan akidi wal ayatu ita wannan aya muhtajjatun lil amrayn tana kunshe da waɗannan al'amura guda biyu wal umumu a wajen fasara a gami al'amuran gaba ɗaya na duniya da na lahira a wula shi da mafi cancanta akan a keɓance na duniya kaɗai ko na lahira kaɗai da annal kuffara domin duka birai za a suna yayatawa أن آلهتهم تبقوهم في الدنيا والآخرة إلى سوى أيهما قبل سنة أمثال بسوء الدنيا للآخرة فرد الله عليه في هذه الآية لأن يمت ردي دولنا آية الشهادة ونفكر كل شيء للأمرين الأمر مدافع للدنيا للآخرة ثم تتفرق الولد وانا معنوني مدافع الحمد لله صدق الله العظيم
الحمد لله الحمد لله tambaya? Alhamdulillah. Abin da muka karanta ne ne Allah ya mu ladan. Akwai cutar kuma Allah ya yi mana Allah ya gane da mu. Marasa lafiya ko Allah ya ba su lafiya. Masu Lafiya Allah ya ƙara mana lafiya. Maka yau mu Allah ya dawo da su lafiya. Sannan suka zo mana Allah ne da su gidajen su lafiya. Marasa yau mu Allah ya gafarta musu. Sun gafarta mu Allah ya sa mu cika da imani. Allah ka karɓi arzikinmu da ibadunmu da sallolinmu da muke gabatarwa a wannan wata. Kada da yayi iyayenmu da kakanninmu da ƴan uwanmu da maƙotanmu Allah ka gafarta mu. Allah ka riƙar su Allah ka yafe mu. Allah ka albarci zuriyar mu da matayenmu da ƴaƴayenmu. Allah ka yaye mana wannan kunci na rayuwa da ake fama da shi. Ya zama mukaddari Allah ka hori mana abin da ya. Allah ka biya mana dukkan bukatu da bukatu waɗanda suka umarci da addu'a. وآخرة صلاة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره واقتداره عزيز اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة في قلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في فقرنا وخليفة في أهلنا وتجزء على وجود أعدائنا سبحانك